أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markazin ahli sunna jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da bakwai ga wata na hudu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a darsinmu na jiya mun tsaya cikin suratul saba mun tsaya aya ta goma sha bakwai
kina sha Allah yau za mu ci gaba da aya ta sha Allah insha Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير أن درس da ya gabata muna cikin labari na mutanen saba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa akwai aya abin gani a lura da wannan gari mazaunin mutanen saba mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ni'ima na garake dama da hagu duk inda kai wanda cewa a wannan ni'ima da Allah ya ba su dalilin kangarewa Allah ya canza musu wannan garake na ni'ima kayan daji da kayan itace marasa amfani daga daji dai sai mara iya na kwarai wannan alƙarya ce Allah ya ci karba mu labarin ya ci karba mu labarin irin ni'imomi da Allah ya musu Allah ce wajen an na bayanin mobilin ƙuran lati baraka na fiye ƙuran zahira nan cewa irin siffar garuruwansu bayan wannan ni'ima ta kayan marmari kayan itace shukoki sauransu sai ya ce ya sanya tsakanin wannan garin da saba da wannan alƙarya sananna nan wasu ce wasu ce ana nin sana'a wasu ana nin abinda da yawa ne malu magabata cewa baitul maqdis sai aka sanya musu gari ne ma'ana daga can asalin saba zuwa can zuwa babban birnin da ake magana da albarka garuruwa ne gari na bin gari ba ka fita gari ga wani gari kana wannan garin kayan ka fita da gari sai ka wani yanzu ne wannan duk wanda san bulaguro ta iya duniya tsarin duniya duk ɗin wannan gari bulaguro mai gari kusa da kusa iya rage ya mutum ciwon ko tsawon tafiya nan da yadda darajar da kazo kana tafiya baka kai bukata ba ta ɗan bulaguro guzuri ko wani da kazo na garin haka Allah ya gama garin a jere daga gari zuwa gari zuwa gari zuwa gari kusa da kusa rayuwa ce ta yau da kullum ake harkoki ne tun da sabakin haihuwa babban gari harkoki ne gari ne kamar gari guda ne shi ne aka alƙura aka saƙura ma'ana garuruwa wanda suke daga wannan sai wannan daga wannan saba zuwa wancan garin mai albarka mutu ya shahara cewa saba ne wannan shi ne ni'ima ta aka tabi ɗan guda gudu bai da shan wahala ko a yanzu ba dai a lokacin da ta jiya ce ta abin hawa to ko a yanzu ina da ta yi ta nisa to garin da babu gari tsakanin su su misali wanda sun bulaguro a nijar ha a muka ana baka misali da tsakanin kwanan dogon dutse kwanan dogon dutse gari ne wanda babu garuruwa da yawa a nisan daga tsawon ta yesu amma ina akwai garuruwa gari zuwa gari baka tsawon ta yesu to su a takaice wannan garin a musu wannan ni'ima ta garo gari kusa da kusa kuma Allah ce wa kaddar lafiyar sar aka kira ta hiya bulaguro ba dogon bulaguro nan da ne ta ka zo garin ba wannan da ta ce Allah ce siru fiha layali wa ayyamul amin ku tafi dare da rana ku yi bulaguran ku cikin aminci ba matsala ba dan washi ba kan tutarwa haka da musulun ni'ima ciki da waje Allah ce ku ci gaba da tafiya dare da rana ba matsala kuna cikin aminci wannan mutane suna cikin wannan ni'ima su ne suka ce wa qalu rabbana kai ga hadda addu'a sun zo nan daɗin ya musu yawa kamar da mutum yake cewa dan adam in daɗi mishewa ya ce ya ce ya kashe ne in daɗi mishewa yanzu wanda suke cikin wani nima su ne wanda ya gasu faƙalu rabbana ba'id bayna asfarina ya Allah wannan bala zai babu kun shakata ba mu ba mu tsarin bala wanda kowa da kowa a yi tahiya dan wuri a yi dogon tahiya kullu kawai sai ka zo gari sai suke roƙon Allah ka nisan ta bulaguran mu kenan a wani tsawon tahiya mu ma'in da kowa kai wannan ni'ima ta gama gari da gari da ta musu tahiya mai da musu dogon tahiya gajera gajera wannan yawa da musu ba ko so suka ga dan shakatawa ana ita ana dan bulagur da sai ayi bulagur ruwan ko biba da suke roƙon Allah rabbana ba'id baina sufalna Allah ka nisa ta tsakanin bulagurun Allah ce wazalimu da kansu suka tuci kansu kuma wannan hali na nan kenan kayan su mutambaye labari na bani Isra'il in gajance da kuma da kuma akawa Musa alaihi salam ya wuce da ya wuce da su daga Masar inda suke rayuwa ta yau da kullum yanzu ga su a cikin dare ba gari zai bata maka da zuba kuma sun ba mata Allah musu gatanci abinci daga sama tsuntsaye ne ga ruwa dutse zai rufe ta buga kun ko ina ga ruwan sha ga kuma ga ga abin sha abin horo-horo sha a mori siro asal man ga man ga salwa ba sai ba sai da wa kurin ka ta sabu ne kuma ka tuba kun ka ci kurin ka ci na ci ka sha na sha haka suka ci wani yau malamin tarihi na cewa bayan wannan ni'ima ta banu isra'il ta man wa salwa dare zai yi ba gari ba su an ce girgijin da ya tsaro su in dare ya ba su haske suka bata wutula amma cikin tarihi Allah wa magana da tasirin wannan kenan wannan gatancin shi ne an halaka zagin su wa izu qultum ya musa lan nasbira ala ta'am wahid fad'u lana rabbaka يخرج لنا من بطن في الأرض من بقلها وقثائها وفمها وعدسها وبسالها وموسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تقولوا مثلا ألف مسألة أتأكد هل أنا كده سوما سوما هذا سكي يقول لها لكن سنة تقولنا نعمة باسي باسي لها ستخشى سنة حركوتين سبدلون فرن سوما ليه فرن أيضا ما تسوما إذا كويك يشوف كاوي نوما سوما سوما suka ce ya musa odun na rafa sun san musa yana ce ba da abin allah suka ce karfi ubangijin ka mu ma irin na kowa ya suru jiran na min matu bitu arab mu ma irin na kowa mu rika shi da kasa tana fitowa muna fito tsoro da gimkin ne ta kankana ne sa albasa ne dukkan shi ka na kowa mu muka shi ka muna ne ba da hannu kullum ya ba mu shi musa ce a tastabinu da zuba da na bila zuba kai za ku neman makasanci ku canza na kwarai da na banza abinda kuke tabbata ga Allah ku rubuta mu shi kenan Allah ne shi kenan amma dan ba da kai ko ko ku yi zubutu misra wala da kuma tsaratu kenan su ma wadannan mutanen saba haka suka yi dadi ya musu dadi suka ce a su so su kike da kowa suka bulaguro suna dan shakata dogon bulaguro a tsawa da ajiya da wuri haka suka yi Allah ce wa zalamu anfusuhum suka tuce kansu da kansu faja'alnahum ahadith muka sanya mutanen saba cikin labaru ba hana tarihi a ce an taɓa ta jama'a sun ga musu gama Allah sun shiga Allah ga wasu Allah haka ka sai Allah ce mun sa su cikin kanun labaru turu tattauna na hira inda tarihi a kan maganar mutanen saba a yi da wata al'umma ce mai ni'ima ga gagara kinsu ga kaza kaza kaza to suka sai kamar da a yau muke kan labarin su Allah ya gama da su ya ce masaƙanahan kullum masar maka musu kata-kata tattira da tattirawa lamun kata garin garuruwa aka tattara su aka musu ɗaya ɗaya kuma su musu da lalari na kowa a ce inda fi zari da la'ayati da kullu safa da shi ɗan wa cikin wani labari na mutanen saba Allah ce akwai abin gani a lura na mai yawa misali Allah ke badawa kakku rudu da ni'imar Allah kuna cikin jin daɗi Allah ba ku komai jin daɗi ni'ima Allah ce kuma ni'ima ba tabbas za ka iya dawoma kuna kuna cikin ni'ima kamar canzawa in Allah da lokaci guda ya gobe ku nema ku rasa kun ba wani ba ku da za ka nashi a yi hankali har tara Allah ya ce akwai ayoyi abin gani a lura da kulle sabarin shakku aka sabar aka shakku nan sifa ta masu imani cewa mai imani in sami jarrabawa haƙuri yake in kuma ni mai samu shakur godiya yake shi wata ruwa bukari aka musulmi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ajaban lil mu'min la yaqdi Allah ta'ala lahu qadan illa kana khairan lahu in asabatuhu sarra shakar fa kana khairan lahu wa in asabatuhu darra sabar fa kana khairan lahu to walaysa zalika li ahad illa lil mu'min dan kace abin burgewa ga labarin mu'min kwarai akwai abin burgewa wani hali na mai imani ma al-mu'min imani me abin burge na mai imani manzo Allah ce shi mai imani la yaqdir lahu la yaqdir lahu ta'ala lahu qadar illa kana khair illa kana khair da duk abin da Allah mai hukunci inda mai imani ne sai wannan abin ya zama to alkhairi ne da shi inda mai imani ne duk da tawaka zaci duk da wani daidai ne yace in asabatahu sarra shakar fa kana khairan lahu mai imani in ya samu jin daɗi in dai abu kan dai ta an goshi da Allah shi ran kada kare ka dashi ce in jin daɗi ne samu zai godiya wannan godiya alkhairi ce da shi wannan sabatu darra in ba sa matsala kuma sabar sai hakuri fa kana khaida shi ma yin hakurin alkhairi ne da shi domin Allah na jarba ba ba dan bai san shi ba in ma anan mukan ce al'adamu aga mutum ya cikin matsala abin an yi aini ba zai shi lahiya kan ci an wani ba wani abin ma Allah ba abin da shi da kuma matsala ɗan dukiya Allah ba shi Allah ya mishi isa mu cika ya koma ba komi ta ka aiwa da kaga da akwai abin jama'a Allah don dukiya ta shi to wannan duk ba duk wannan kaɓa ce ga da ma naka bane Allah na jarawa bawa kuma ya kuma annabi annabi ba labari ma abinda Allah ma jaraba an jaraba masu imani zana ce shi da kada bala al'ambiya sun amsar fi amsar wanda Allah ya kuma jarraba na mace annabawa annaba su ne kwaya ko su masu laifi amma annabi ta su aka yi jarrabawa annabawa da cikin bayan annabawa wanda ya kusa da su haka ake layi na bin layi kenan Allah na jarraba bawa mai imani ba abin da ya ma Allah Allah sai mai jarrabawa ya ci jarrabawa ya ƙara samun daraja a wajen Allah shi ne hikimar Allah kenan mai imani duk halin da ya shiga shi a wajen shi babu haduwa don alkhairi ne ya gode a matsalar ce ya gode kuma Allah ya ƙara mashi abin da ya ba shi na ni'ima kuma na cikas Allah ɗauke mashi tabba sai wanzan aka ce laisa zalika da yadda ya mumin wannan hali na ji inda daidai daidai ne ba mu samu tafiya yin imani shi kaɗai ka samu wannan halin shi ne wata ce mai imani a zakul halin bai samun cikas a rayuwar shi duk wanda ya san hikimar Allah cikin bayan shi ya san Allah na jarbabawa da alkhairi da sharri kullum fitina ce ba da wani matsayin ka wajen Allah ba ke wannan shine mai imani ya san godiya kuma ya san hakuri Allah samu cikin masu godiya da hakuri Allah ce gaba ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ
na Allah subhanahu wataala na cewa walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan min al-mu'minin wannan aya wani bin kasir ke tana bada labarin asali lokacin da Adam alayhi salam Allah ya ba mala'iku wannan sun sujada a ciki tare da iblis iblis ya kiya an tsine mai albarka ثم أنا يرجع القول أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لحتى لكن ذريته إلا قليلا kuma ya ce summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajid aktharuhum shakirin duk wani alƙawarin shi iblis ne ya ɗauki alƙawari a gaban Allah wannan tsinuwa da aka mai dalilin wannan bawa na Allah na ɗauki alƙawari sai na tunkukar da al'ummar shi zure shi illa yan kaɗan ba su tsira kuma amma mafi yawa ne na gama da cewa zan bi ya ɗauki alƙawari ta zan je ma wannan iya na adam da gaba da baya dama da hagu ya Allah wala su ji da aka samu shakin mafi yawan iya adam ba ka samu su masu godiya ne a kaga wannan wani alƙawari ne ɗoka a kan shi iblis shi ne tun farko yana alƙawarin game da ɗiyan adam sai ya gama da su ba sa godiya mai yiwu su to kan wannan alƙawari ne iblis allah ce wala ƙar saddaka alim iblis su zanna iblis ya gaskantar zato da ya tun farko na ɗiyan adam hallakar da ɗiyan adam zaton da ya na tun farko ya gaskantar da ne ya shi alƙawarin shi domin Allah ta fattaba'u sun bi shi sun bi shi ya gama da sukin illa fariqan min al-mu'minin sai yan kadan daga cikin masu imani kada suka tsaya kuma haka din wa'azin da ake Allah ya goda annabawa tun farko Adam an gaya mu Adam an gaya mu Dura an gaya mu baya amma da bai biyo baya ya rinka tun daga mu ba kare ba wannan yazo ayi wa'azin ne turi ayi wa'azin wannan annabi yazo hayo ake yi hayo ayo kuma duk annabawan da aka yi a duniya dole al'ummar da aka hallaka ta mutanen nuhu ta adawa samudawa mutanen fir'auna ga sunan daban-daban daban har yau ɗanka da duniya kuka kuka hira da wani ya ka ce duniya za ka fara har yanzu akwai rinci ke kuka kiyama hira ce tun jike da barka wani kuma da sukwar cikin da inda jake dole mai da barka kiyama za a yi ta zai kiyama gaban da duniya cikin har yau kawai mata kuma kurin ba na kurin kurin duniya an zo a rayu irin tunanin da wannan iya cikin alƙawarin iblis ne jin Allah kare mu sharri Allah ce wa ma ka da yake kenan wala kad saddaqa alim iblis zannahu iblis ya gaskanta zatan shi akan su ya adam kenan fattaba'u sun bi shi illa fariqan min almu'minin sai an wata jama'a daga cikin masu imani wa ma kana lahu ma kana lahu alayhi sultan Allah ce wannan gamawa da su ba wani da ƙarfi bane ba da ɗari bai kama su tura su eh kurin wasuwasi ne da ilimin da wasuwasin ƙarya da alƙawarin ƙarya da su ne kurin aka wuri Allah ce ya yi haka ta illa lina alam mai yi ulu bil akhira mimman hu fi mina fi shak Allah ce ya yi wannan jarrabawa da bar mu da iblis a kawo umarni wani mai bi ya bi mara bi ya ƙibi Allah ya haka dai Allah ce dan mu bayyanar ma'ana a gane a hili waye mai imani da ranar lahira kuma waye mara imani da ita mana mai kokonto a kanta wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz kuma ubangiji ma na Allah ubangijinka ya kiyaye ko ba abin da ke da cikin mu Allah mana ka wasu Allah da kullu ci gaba قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الله سبحانه وتعالى iya tabbatar da cewa shi kaɗai ne Allah abin kira biya bukata shi ne abin wazar gaskiya ta ka yi magana ka gaya waɗanda suke riyawa masu cewa akwai abin bauta daban ba Allah ba to ce musu su kiraye su nemi bukata a wajen su ma su musu wani abu sun zai su yanzu alhali wannan abin bauta wanda ba Allah ba amma menene la min kullu min tsada zarratin fi samawati wala fil ardi bisa ba su da shi bisa mallaki ba kwatamcin zarra da iyaka abu kenan kwatamcin ɗan misalin kaɗan ne ba abin da suka mallaka nasu a sama ne ko a balle su ba wani ko su amfanar da wani ba su mallaka ba nasu kwatamcin zara idan ba su da komi a sama ko ƙasa kwatamcin zara kuma bayan haka wa malam fihima mishi a sama da ƙasa ba wani abu da aka yi taron haɗin gwiwa da su da allah aka yi ba su da nasu ko kaɗa ko ɗaya ko makaɗa jiki babu sama ko ƙasa kuma haka babu wani abu da aka yi haɗin gwiwa su da allah aka yi ba haɗin gwiwa ba cewa malamin minu min zahir haka cikin mutu ko ɗaya babu wanda ya ba Allah ɗan gudunmuwa ma a ya ba Allah gudunmuwa da Allah zai kaza a yi ga masu gudunmuwa sun bashi gudunmuwa ne ya kaza babu wani Allah ya wani bayanin ila ciki da waje ka san Allah bai tarayya da komi shi ya mallaki komi da komi kuma shi ne ta sarrafin komi shi bai ba da kowa ba zai da kowa ba lamarin shi ba kullum ko ba ko ko zo Allah kan da abin da ka maka ta bashi ne ba shi da ko shi ma makhluq ne shi ma bawa ne ila kullum buturu bawa ne buturu ko shi ne kenan cewa gaya musu ulladina za'amtum min dunillah ki ku kira abin da kuke riyawa na an bauta na gariya ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardi bas malakin wata mutum zarra a sama ko a ƙasa wa ma lahu fihi ma min haka babu hadin gwiwa da aka yi su a sama ko ƙasa wa ma lahu minhum min zahir haka cikin su ba mai kama wa Allah ya ba Allah aka jinje wani abu ya Allah ci gaba ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
ننكما أسألي دمه يوم أصبح ترون الله ديوة سنة أكيدر تيوة أقول الله ربا mai kowa da komi mawallakin komi kuma kan tambaya waye sama da kansa ce maka Allah ne waye su ce Allah ne to matsalar su akwai da ake kama zai iya maka agaji a wajen Allah ya hana Allah ma azaba ko ya sai Allah baka wata rama ta hanyar shi to shine ana Allah yake korewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina ceto bai amfani a wajen Allah kirban izawa wajen Allah neman agajin ceton kanshi sai wanda Allah ya ba uzuri ya zo ya ce wacce ta alkiyama Allah zai karama su bayi masu imani ya karrama su da ceton wasu masu raunin imani da imani sun yi zaɓa Allah sun tafi da muza amma ba mu shirkai ba ne shi laifin da ya cancanta a musu azaba kuma allah rahama shiga bayi wannan ceton hawa hawa ne akwai wanda za a ceta loma wari a yi ma a jirgin wuta akwai wanda ya sha wuta ya yi gazu don can ba mutuwa wani ma annabi ya yi rumus kamar gawayi duk ba mutuwa ya yi rumus annabi ce kamar gawayi za a dosa ga wuta da san gawar ƙarshe da dasar wani ruwa mawar haya za a sassa wannan ruwan suna shiga za su koma sabuwa da sabuwa tsoka sabuwa da tabbau sabuwa amma ka hira ga ƙarshe wuta kenan ceto hawa hawa ne allah subhanahu ta'ala ya ce karama bayi tun hamla shi allah zai ce ma ku je ku ceci wani ba ma allah kafa allah kwanu na shi zama kaza a kaiwa ba haka ba da kenan ba ma da nasa shi ke karrama ka da ceton wani Allah yana badawa ana ceto ku je ku ceto kaza ku ceto wani da a baka ana baka tuna mu da wannan ba wani ka za su ce Allah mun kare su Allah shafa saura ta ce musu ku je ku diba wanda yake da imani ko ta mutum zarra a gidan maza Allahu akbar kashe mai imani inda ku imani da ko ta mutum zarra ku je budo shi wani an ce wata tunzara ko ai akwai na sun za ka gano ba sun je sun ɗauko su Allah mu je mun kare da magana sani Allah subhanahu wataala ruwa ingantakar harkar annabi ce shi ma Allah da kanshi ce shi ma zai nashi Allah zai jimko su bayi shi zai jimko ta zai jimko ta musamman zai jimko wasu bayi daga wuta ta su gina aljanna duk wani wani wuce dole kaga duk wani an sha wuta an sha wuta da kyau Allah ke yi nan gaba labarin wani cikin wuta irin wannan bayan an tsare komi iya can hanzu ana mai zama hudu shi ba Allah zai jibril jibril ka je wuri ka za a kori bawa na kwado mishi a cikin wuta kai ka je kwado mishi a cikin wuta jibril za shi kewaya kewaya zai suke yan wuta duk sun kifu da fuska suna kuka kwa kuka mala'isi ya ce za su suna kuka suna kuka bai gane komi sai da ce ya rabu ya ubangiji na ji duk sun kifu suna kuka mun gano su ta kwana da ka je daidai wuri kaza daidai wuri kaza za ka karbi shi aka ba shi jackson ki inda mutum yake wurin da mutum yake ya ce iya zuwa sai su irin bawan allah a kiyaye a cikin ƙasa amma yawa akwai imani ba lahi ne je da shi a kiyaye a wutan iya ya hannan ya mannan ya hannan ya mannan ya kira rabu to kai shi ne annabi a ce jibril zai dauko shi ya kashi aiki Allah mai tamba bawa na ya kasa mu gidan mutane Allah na sai maka mugun mutane mugun makoma Allah ba ta tana ga Allah ya ce man zace Jibril Jibril me da shi gidan shi yace me da shi yace ya rab kai dai haka na Allah kai dai haka na Allah Allah kai dai haka na Allah na maka Allah tauciya kan Allah amma da ni Allah aha maka Allah Allah ke to kan dai Allah ya shi kenan a kai shi gidan aljanna yau kenan a lahira ko cikin hawa hawa ne wani ka yana jiyo bayan ji muna fata Allah kai musu hurku da kiyar mu shiga musa da san mu tashi hurku yace wala tanfa'u shafa'atu illa ba wani ceto bai amfani a wajen Allah illa liman azalla eh wanda Allah ya ba ku duniya kuma Allah ce hatta idza fuz'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم wannan aya cikin wata ruwaya bukhari kuma hadisi ya inganta dai annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani me yake wakali nan Allah ce har sai lokacin da hatta idza fuzi'a qulubihim har sai lokacin da aka dauki tsoro daga zakatansu qalu ma za qala rabbukum sun sun mutu daga cikin tsoro sai su me ubangiji ya ce sai sauran da musu musu ƙalar haƙ Allah ya haɗu magana da gaskiya nan abin da yake ruwa da yayi abin yake wakana annan sadar sarmi ce idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hukumta wani al'amari shi idza qadallahu ta'ala al'amr fi sama duribat darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha qad'an li qawlihi ka'annahu silsilatun ala safwan فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق هو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض yace anan ki bayani yayi abin ki wakana yace idan Allah subhanahu wataala zai hukumta wannan al'amari balle a duniya yayin hukunci Allah subhanahu wataala in yi wannan hukunci ya yi umarni ga mala'iku mala'iku suna jin wannan umarni na Allah sai su buka buka hukinsu babban suka buka buka hukinsu ƙasƙantar da kai ce annabi ce buka hukin suna ƙara yadda kasan tsarin sarƙaƙi suna kama an bukari ta su ƙara ta yadda kasan an buga sarƙa an zuba sarƙa sun dutse tararrasu tararrasu ba da yawan ƙarfa annabi ya haɗe da siffar misali ƙarin kwacin da ya ce bugagun suna ƙara yadda in ka zuba sarƙa a saman falaman dutse a kan dutse mai maɗan ƙwari carar suke da ƙarar jiki ya ce wannan ƙara da ƙwarfin suke kenan sauran da kuma za su rikice su cikin tsoron halin tsoro kenan kowa zai shiga halin tsoro da sai idan shi hatta za mu zuzi an ƙulubi idan aka ɗauke wannan ƙuru suka shiga sai ko mahaicinsu yanzu kuma ka tambaya ma za me Allah shi yanzu me yace kai ne ko kowa ƙura da san me ba yanzu sai bayan sai bayan ƙura ta kwanta ba ta kace sai bayan ƙura ta kwanta hankali ya komo wai me yace me Allah yace su wani suka tambaya sai kasa na ce tun da kuma ya kuma al'arshi abin zai kasa wannan umarni zai yi kasa kowa zai tsoro ta haka za su tsoro can da kashe ɗin tsoro ya ɗauke su ne kasa su tambayar sama wai me aka ce me aka ce ko su ce musu yayi magana a nan su labarin da abin da Allah kuma to manzo Allah ya ce asalin bokaye Sufyan ya siffanta da abin da zo mala'iku cikin mala'iku na sama haka ce da kasan ga kamanin ga haka ɗaya haka suke abin labarin ya kasu daga sama haka ka kai malakun sama na larashi sama ta bakwai haka abin ke zawa wannan abin da ke zawa har yanzu zuwa saman duniya a nan ne irin wannan labarin da ake tattaunawa a sama asalin bokaye da suke samu kalma a wajen aljannu masu neman ketawa su je su jiyo labarin abin da zai wakana a duniya za a nuna babban labarin duniya ya labarin da ta hanyar su su sun ciyo daga can kinan daga nan ne asalin samo labaru daga sama shi ne wannan yiwuwar wuta take biyowa wanda ya ce jin za a ta biyo shi wani annabi ce ka'in ya kai ta ƙona shi wani kuma ya ce wa labarin kuma ta ƙona shi kinan asalin samun bokanci da ake cewa irin abin da ya kan tana aka samu shi shi manzo Allah ce ba labarin cewa irin wannan labarin ne wani so guda cikin masu jeho labarin kahin ya mutu ya ji wani boka sai wani boka ya bar labarin wani abu da a duniya aka yi kaddari aka yi abin ya zo daidai to daga nan zai kulla ƙarya ɗari da rashin wancan gaskiya daidai haka manzo Allah ce daga nan ake samun an yi wannan ɗaya gaskiya ɗaya ne wani to kuma duk ƙarya ɗari da ka ce shi ne ma ce ka talauci ba kai ba shi ne daga zafin abin da wakana ma dole wannan ƙarya ta yi wadda gaske da ta zai kina ta kace wannan mala'iku da kadar mu mal Allah na umarni ga mala'iku su shiga halin tsoro cikin halin karfin da kai musan ba ma abin da kai daga bayan tsoro ya doke ta za su tambaya ma ma za ka da rubu me Allah ya ce kuma Allah yana magana ta gaskiya na umarni da gaskiya shine qala da haqq yace huwa al-ali kabir Allah shine madaukaki kuma mai girma shike ne قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل يسأل عما تعملون نعم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ka tambaye su don yanke hujja waye yake arzuta ku daga sama haka ta kawo sama ta kawo ruwa ƙasa ta hudu tsirri wake wannan abu amsa dai jawabi sananne ne su ma za su ce kai ma ka ce allah ne walillah sai Allah don haka abinda muke kira mu a kaɗai ta Allah wannan ma'anacin komi da komi shi kaɗai ka a gama shi da kowa kuna cewa ba haka ba iya da abokin tarayya da sauransu kuma na kowa ya kana shi daidai to ce musu wa inna auliya kuma ala hudan aufi da lalata gobe ɗayan bidiyon mu da ku ba a zamuwa duka a lalace ko a ce mu da ku kowa kafa da kwakar da jiki mu da ku dai akwai ɗaya a kan shirya ɗaya a kan bata ya kamata ku bincika waye ba ya kamata ku bincika amma bayewa a ce daidai ne imam al-karim wallah ke cewa awlani mutarifani yakunani sawabin jami'a ce la wallahi hatta sibil haqq wa sawab irin masu cewa wai saɓanin ikhtilafin ummatin rama saɓanin al'umma ta rama ce duk da ruwa ba ta gabatar inganci cewa imam malik ya yaya za a yi magana biyu saɓanin juna kuma a ce kowace daidai ce ce wala bai yi an samu gaskiya an samu an samu daidai an samu kuskure na abinci ga alimin gaskiya masu cewa duk ɗaya ne a ba ɗaya ne ba akwai mai daidai akwai kuskure ya ba tun ƙoƙarin wajen neman gaskiya wajen neman daidai a bata kowa ya nashi nan ya ce abu ɗaya guda wani abu da an ce allah ya ce haramu ne misali doki wasu ce doki haramu ne wasu ce doki halaka ne shi ke nan kuma haka ya zaɓa kone haka ne halaka ce da haramu ya yi kuɓe dole a bincika menene shi doki menene dole ka bincika ka samu dogara kai ka kaɗa cikin rubu ka ce ɗaya ne yi allah ɗaya ne mai haramta ɗaya ne mai haramta ɗaya allah ne ya karfa addinin guda ne yanzu addinin guda da harka da haram a dala da ɗaya tsakaninka da allah ka ne gaske magana idan ka rike mutum ji daga inda yanzu ko a zama zabar ba ta mala ka ba labari a ina ne allah ko an daga ce doki haramun bai kama kwallon kwallon kama a ina aka ce doki haramun a can da ya ce alkhairu wal bazar wal habiru zaka huwa zina doki da doki da abin zan fa ko ado wace bace alkhairu wal bazar wal habiru zaka doki da abin zan fa ko ado wace bace hmm shi maganar jaki na siyar haka amma doki shi wani nasi daban ne ya kawo harbacin jiki ba ne zama da kawo wani kuma wani labarin doki da zaɓa ku yado amma ku labarin nima da kuke su da aka jero al'am da aka ci da a ci a sha ba a kwami da su ba a noma ba a ban ruwa da saniya ya ce to kenan kun cin da ba kwami cin da kuna cin da kai zai kaga ana noma ana noma saniya amma wani bawan Allah alhamdu Allah ya labarin cewa wani bawan Allah ya hausa da ya ya ya ya kasa mata tace ni ba ni ba da na na wannan ba sai ta ta ta mu ni ba da cin mu dan an ce dan noma da ki dan tabar ruwa da amma ba a hausa ba ai mun ruwa ba ko ana ana noma ana ana tabar ruwa da kuma a takaice ne kurin Allah ya yi jiro baiwa da ya mana da alkhair wal bidal wal hamir mahawmi ado ita ba mu ci ba mu ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam shike bayin halal da haram an zo a haiba an yanka jakuna ga tukwanen jakuna ga tukwanen dawakai tukunya ta kama da kyau da ba an sha wahala an yanka kuskusun buga haiba an sha wahala yanzu an samu ganima an bu an buga tukunya tukwane ga ta nan gana jakuna gana dawakai manzala yazo tukunya ko ce ta dawo wuta ta kama sai yasa aka kihi tukunna tukunna ta ta jaki aka kiye ta aka zurga aka ci nama doki inda duka haram ne bizara suke da ya cewa kuma kuma sai ayi wai bula guru ne tsananin yunwa ne to ayi yunwa ba haram musa wai ci ko wannan ne bizara ke jiki da ya shi ma da duka duka duka wa inda akwai haramci da shi ma ke doki amma annabi sai aka kihe jakkuna ba a ci ba aka ci nama doki wannan kenan a haifar sai ga abudina a sama bin abubakar a sama take cewa mun yanka doki na na fasan har wani daga madina amna madina mun yanka doki a madina mun ci ma annabi ya rayu in ji asma a doki an yanka an ci annabi ya rayu hatta ko ba sama shi ma in ko ci ga malike shi ma imam malik ba ba shi ba haramun ta makaruni malik bai ci haramun a wasu malika suka ci haramun ce makaruni ne shi ma ga nasi ya ce halaka ne annabi ya ce halaka ba kare ba haka ɗan wakurin nan ana rigima haka ci doki na doki ne kai ka ci tuyi naki wanda ya ci shi babu shi ne na magani akwai abu ina yi wance ban da ci don ina kenan bai cika abinci a nan kada kada ma an kame da mu ana ci suka ce a bai ci suka ce haramun wani da haramun ne ya ce a ba haramun bane ba bai cikin yin abincin mu ina kyamar shi sai ta haramun bai ci abinci kada ta kana kyama ba ma baka ci amma ka ci haramun shi da fara ce wallahi mun je mun je wata otal a Madina an ba mu kaima ake wata abincin da ke otal muna tare da wannan dan nan ne a ce abincin kun sai ga doki malam doki ne ce doki doki ce da doki amma tun da ce kuna mutum doki a cikin gagarin doki cikin nama da ake kaza ga rago ba waye a ciki sai ga doki da rai aka ne eh doki kuma sai ga shi doki nama ne wannan nan mutum kuma nama gari ba da jari amma ba haramun ba haramun gaskiya magana mai kai ma doki ba haramun ba gaskiya magana kuma ba haramun ba eh ba haramun dan haka kuma dole da ne da muka wani lalle Allah ya haramta annabi ya haramta to annabi ya ce alaka kuma Allah ya haramta ba dan ya bayani ne haramta shi kidan ko wata haramta mun ba annabi ya haramta ba iya kun bai tsaya wancan wannan babu shi bare ma ya kima kanshi sai kina muna maganar cewa baiwa kowa da mai kira akan gaskiya da na ƙarya ta diddire ne kullum mun ga rigima halaka da haram to kai bakin kokarin ka ka gano ka bincika wani da shi tsakanin ga Allah cikin wannan magana biyu da inda yake gaskiya ta ga wani Allah kuma sai uzurta amma ka ba ta daɗe ne shi ke nufin Allah haka ba haka imam da kuma da magana sai kenan kul kenan bayan ce kul man yarzuqukum min as-samawati wal ard ce musu wa yake arzuta ko daga sama ko kasa kul la da ya musu Allah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin mu ku dai akwai wanda yake kan banda akwai wanda yake kan shiriya akwai wanda yake kan banda haka dinnan na mazama lafiya da kowa dai kiran babu magana a matsa mawuri kun la tusaluna amma ajramna wala nusna amma ta'malu yanzu wannan ba ka rigima in ku dai ba a tambaye ku kuma muke kan bada ba a kama ku da laifi kuma haka na ku ba a kama ku da shi kiran kowa iya da kai قل يجمع بيننا قل يجمع بيننا ربنا ثم ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم
Allah ya ce ƙuli ya jama'u bayanana rabbuna ga ya musu yanzu dai an yi an ƙare ubangijinmu zai tattara mu gobe kiyama na ya karantar da kai rigima a duniya ba ta ƙarewa tsakanin gaskiya da ƙarya gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya haka za a yi ta yi kamar yadda aka ƙara kada manzannin allah haka za a ƙare ta ga mabiya haka za a bar duniya rigima ƙarshen ta dai sai an je kiyama ubangiji zai haɗa mu sun mai fitahu bainana bil haq kuma zai mana hukunci na gaskiya zai hukunci na gaskiya a ba masu gaskiya gaskiya ko masu ƙarya masu ƙasa kamar su ya ce wa huwar fatahu da alim kuma allah shi ne mai hukunci na gaskiya kuma masani wani arunin alladin alhaƙatun bihi shuraka allah ta gaya musu ko gwada mini abinda kuka gama Allah da shi na abota su wane ne da suke na ce kalla kalla tsawatarwa ce ya yi na maganar wani abokin tarayya ga Allah babu bal kuwar da al'azizu da hakim babu wani abin bauta ko daya duk ƙarya ce abin bauta na gaskiya shi ne Allah Allah al'aziz mabuwayi kuma alhakim mai hikima cin zarafi duk sauran shirme ne ke ci gaba wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun wa yaquluna mata hadha al-wa'du in صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون نعم الله وما أرسلناك إلا كافة كافة للناس بشيرا ونذيرا Muhammadu ba aiko ka ba mu aiko ka ba a wani matsayi illa ka zo ne ka fata dinnas duk mutane gaba daya ba baki babu wani duk duniya gaba daya annabi ba shi da iyaka ta gari yanki kabila ko kala wannan shi kadai aka ma haka cikin wata ruwa da bukhari ka muslim ya kawo yake cewa da sallallahu alaihi wasallam u'idu khamsan u'idu khamsan lam yutahunna ahadan min al-anbiya qabli yace an ban abu guda biyar ba a ba ba ɗaya daga cikin annabawa kahinni ni kadai aka ba abu guda ba annabin da aka ba kahinni yace nusrut bin ru'ub masir ta sha an ban cin nasara da tahiyar wata guda mana in sun kare gari sauran tahiyar wata guda tsawon nisan wurin kayan ya je allah ji tsoro a zukatan mutane akan mutum duka yin ko ya kare duk mutum tsoro ta kwaba ba wata ya kare ya ce ana an jeho tsoro a zukatan mutane daga tahiyar wata guda kayan je ba lokaci ba a nisan tahiyar nisan cikin tahiyar daga yadda kare gari tahiyar wata guda kayan ya je tirin tsoro ya kai musu ce ni kada ya kaba وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا yace kuma an sanya mun kasa duk inda kake wurin masalla ne kuma abin tsarki da na al'umma yace fa ayyuma rajulun min ummati adrakatu salah fa yusalli duk inda kake koce maka ba ta ya kaje to kaza a sauran addini ba sai ya je toci mu ana zuwa masallaci dan jami'i dan a game da jama'a matattara ce a majalisar sallaci na biyar a daji ko a gari lokaci baka wani huza kake karin sallaci na mutu jirgin sallar ta maka da tsaya ka yi sallah inda kake ko ba ruwa ko abu zarfa ka abu zarfin ka a hudu sa ya ta yi maka sallah eh duk inda ta kama ka ba bar ta wuce ya ce wa hillatin da gana wa lam tahilla li ahadin qabli ya ce kuma an halitta mana ganima ba annabin da aka halitta ma ganima kayan ne da aka yadda ya kare annabawa suka ce yadda ya ganima ya tauka tori guda alama Allah ya karɓa aiki shi ne sai wuta da farka ta su ta zo shu in ta zo sai ta kona abin gaba ɗaya abin da aka tara ba mai ɗauka kuma alama Allah ya karɓa shi ne yana lauki annabi ke ba labarin ta salama abin da ya kana abu da baitul maqdis bayan isa musa alayhi salam Allah bai cikawa a wannan cikin imuwa da shi wata kwada ba harun Allah bai cikawa jagoran bani isra'il lokacin da yayi na dauke musu imuwa wanda ya jagoran bani isra'il wajen yakal wani amalika mutanen baitul maqdis da ta musa ya kisu ai shine ya zo ya fatattake ya fatattaka sai ya samu ganima an samu ganima an zo an tara garima inda aka saba wuta ta ta karo daga sama ta nuno wannan garima wuta ta koma ta kone kuri ba annabin ya ce ai akwai magana akwai magana akwai ƙungi wani ya sata ya ɗauki abin da ba na shi ba wuta ba ta kone sauran ita ai an kawo a nan dai a taƙaice hanyoyi ya za a nemi wani abu sai aka ce tunzu abin da za a yi na ga musa cikin dai annabawan abin da annabin dai abin na muna kan magana ganima sai ya ce na rija na rija sai ya ce kowace fami a gidan yahudawa da zama shagilu ko kabilan shi sai ya ce kowace kowane gida mutum guda ya zuwa fami guda mu gaisa da shi ganin za mu gano a ina farawan yake wannan ya zo a gaisa da ƙabilar da ɓarawar yake ta zo kaf hannun ta yake sai ce fi kuma da gulu a cikinku ɓarawar yake duka na mummushi duka yi an ware an ware a cikin ƙabilar a sha biyu a gidan ɗaya abin yake suka suka ware suka samu wani ya ɓoye kan saniya na zinariya a ƙasƙe da ibadu kan zinariya kan sa na zinariya ba ka ta ɗan bari bai ka bari ba kuna gani ya kai ban da shi kuna ga kan zinariya kan sa ga zinariya shine oye da yake cikin kashi oye aka ce sai aka hudu aka tara wadatun ta ƙona gaba ɗaya almuhimmi dai a nan kina ga annabawa da haka suke manzo Allah ce annabi ce sai Allah ya saka wani al'umma ta ba aka halitta mana mu da ganima Allah ya tsaro mu da bukatar mu sai ake cin ganima ya ce amma ba ni ba ba a cin ganima ya ce wa da shafa'a kuma haka aka ban ceto na al'umma ta hannun annaba gaba da yake kiyama ko shafa'a ta kuzuma har annaba gaba daya ne aka bani ya ce wa kanin nabi yu asu ila qaumi khasatan wa bisu ila nas amma ya ce annabawa an aiko kowa zuwa ga inda rasu da jama'a shi amma ni an aiko zuwa ga duniya gaba shine maganar cewa wa ma arsalnaka ila kafatan lin nas bashiran wa nadhira kuma aiko ka baka wasu daban illa ga mutane gaba daya kuma bashiran wa nadira kana mai bishara ga wanda ya ba Allah kuma kana mai gargadi ga wanda kan gare mu Allah wannan ce walakin akthar an-nas la ya'lamun amma mahi yau mutane ba su san mata a wani shiri ba mutum ɗan uwa abin mamaki har yau wannan annabawa a yau da ake wahala a duniya ta kiristoci duniya ta ji ta afirka a ajiya a amurka a ina ne dukkan ɓaci ba wani isa kira ba wanda isa kiraya an ba tafi da shi wallahi to daga shi daga kirista zuwa ne bai bai sai kiran shi amma manzon Allah shi da duniya gaba daya kuma kiran kowa yi kuma yau iya nan a cikin littafin magana illa rashin rashin rabo kalmar isa na nasu ne kaɗai nan kamar gudu isra'ila mun kama gudu kisa cikin jan ne ba sai wa take shafi sai waye ba sai ba sai cikin jan littafin an zara wuce kana nan a rubuta an surata cewa isa alaihi salam cikin ƙabilun da suke rayuwa da su jariyaye ɗan falastin wata ta biyu isa da salam tana nema ya ma ɗanta al'addu'a isa gyalita tana bin shi tana roƙo gyalita ƙashe suka ce ya she su wannan baiwa da tana buƙata na da lauran shi ina da lokacin mai ya ce kuma mai da bayanin kenan a takaice wannan baiwar Allah da ta matsa suka ce gawa ta malam Yesu shugaba wannan baiwar yace mata yace musu a'a ni ba a aiko ni zuwa ga wata kabila ba daban sai kabila ta Banu Isra'il ko kenan abinda take cewa karo suka ce suwar wajen bayan ta matsa suka ce kamar addu'a ma yace ni ba a aiko ni zuwa ga wajen wata kabila ba sai kabilar wannan ta bani Isra'ila kenan ni ne kenan ba kenan annabi ba nata ba addu'a ce bai mata ba sai suka ce ranka da ko shukar shugaba in ma ba wajen su ba ka aiko ka idan mai gida ya ci abinci wato ba sauran karen gidan shi kina abin da ku a nan dalilin da wannan rukunin isa sai jiyo ya mata addu'a don wani hukun su maka a nan isa da kira karar ya yi bayani cewa shi ba a nan kowa da kare ba tsaye wannan tare suke da isa garin su ɗaya ya ce shi ba na gaba ne ba ya kai a nijar ko a najeriya ko a amurka ko a tsaro ka ce wai kai isa ne isa bi kira ya kama Allah bi kira ya kama kuma iya nan yanzu ma kalmar tana na harbuce a taɓa gano ko anan wallahi muna kasan da wani pastor na tattauna da shi sai na ce ni ina mamaki in ganga na wuce shawai kamar kai ɗin da shawa kaza kana kiristanci misa sai na kawo wannan labarin ya san shi na isa da wannan bayan to shi hema ce ta mutu baka ji ba suka ce yayin su idan mai gida ya ci abinci wake ba abin sauran aka ce karen gida shi kada ba sauran labarin na ce a kenan kuma ɗan karnin ka ne a wuce a na ce kai ka wani na ce kai ka wani shi karnin ka gida kenan mun ɗan kai na kamar kenan karnin ka ne a cikin amurko na ce a na ce kai ka wani an wa almuhimu dai gurin a takaice isa alaihi salam duk annabawa suna zauwa zuwa ga jama'a rasulun ila bani isra'il kuma shi ya ka wani ma'anar sanatarama zuwa ga duniya dai gaba ɗaya ya wani kama gata a ƙur'ani ga kana a sunna amma kan bibul babu ilmi ta ce ne alamun kowa da babu har yanzu ka fita amma ya ce shi a nan muluk sai ne na ka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kushi bashiran wa nadira mai gargadi ga duniya gaba daya kuma mana mai bishara da gargadi ta madid da haka wala kadin aka fara nasu da ya'lamun mai yawan mutane ba su samu da haka Allah ta musu kuma sani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته